muna karatu ne a matsala ɗari da hamsin da shida da malam ya kawo dangane da mutum ya sanya ya zai yi kowane irin tafiya zai yi dangane da abin da ka cewa almutashabih fil qur'ani wal ahadis da kuma almuhkam ko satin da ya gabata mun koro jawabin da malam ya kawo nassosin qur'ani da ayoyin qur'ani akwai waɗanda Allah ya sako su yayin jawabai akan su amma galibi sai ka samu an yanko sashen wani hukunci ne ba a cikata maganar ba sai ka ɗauko ɗansu ayoyi daban a wasu surori sai ka haɗa da wannan ayar sai su baka hukuncin da Allah yake nufi insha Allah to irin waɗannan ayoyin da yawa daga cikin mutane suna ɗaukar su a ɗaiɗaikun su kuma su fassara su da yadda suke kuma su yi hukunci da su wanda ne ka saka mutane cikin ruɗani ko kuma su jefa mabiya ko wasu a cikin ruɗani shine muka ba da misalai da yawa a ciki to sai malam ya kawo mana bayani dangane da cewa me ke sa a shiga cikin irin wannan abun shine karancin ilimi zaka samu wani yana ikirarin ilimi amma kuma zai fada cikin wannan irin abun ko sai tsinci kansa a cikin rudani shi ya bata kuma ya batar da mabiyansa ko masu sauraron sa da haka ne malaicin me yake saka shine mun tsara da yake cewa saboda shi wannan mutumin da yake magana ta ilimi din wanda ba shi da ilimi kuma cikakke yace to shi ai muta'alimun ne la yadri dalibin ilimi ne koyan ilimin yake da ƙarfi da yaji ko ba a gurin malamai ba da kansa yake so ya mai da kanshi malami ba tare da yana da malamin da suke karantar da shi ba wannan abin ba za a rage shi ba na masu rage wasu kawai ku rabu da shi shi kawai eh ya ce hmm? eh a nan ne za mu tashi a nan ne ya ce li'anahu muta'alimun la yadari la yudaris al-usul yace saboda bai yi karatun usul ba na ilimi duk wani ilimi da ka sani misali qur'ani hadisi fiqh da kuma usul ɗinsa ma'ana jigonsa wanda shi ne kamar key point ɗin shi asalin ilimin ka karanta ƙur'ani yanzu ka iya ka san haddar ƙur'ani kuma kana iya fassara waɗansu abubuwa na ƙur'ani to amma akwai abu da ake ce kuma usulul ƙur'an me ake nufi da tafsirin yaya ake tafsirin da ya da ya ake haɗawa ya zanto an fitar da abin da ake bukata to duka bai wannan ba saboda gaggawa irin tashi sai mai da kai shi malami ne kuma da yin tafsiri yana sa mutane cikin rudani wani lokaci ya ce walam yudarris al'ulum al'ur'an bai karanta ulumul qur'an ba ma'ana sanin annasik wal mansuk ko a cikin ayan qur'ani akwai da mun kawo misali satin da ya gabata akwai ayar da Allah ya batta ana karanta ta qur'ani amma asalin hukuncin ayar Allah ya soke dokar an canja da wadanta wata aya daban a wata surar daban amma kuma Allah bai soke karanta ayar ba wasu kuma hukunce-hukuncen da karanta su da hukuncinsu duka Allah ya shafe su da haka irin yanzu ba kowa ba ne ma zai iya sanin su sai asalin manyan malamai na fata an gane ba ko kuma an riga ta nan ana karantawa amma kuma ba a yin hukunci da ita domin an soke hukuncinta da wata aya daban da ba wannan ba shi ma za mu ji misalin da malam zai kawo mana ya ce wa ulumul hadis bai karanta ulumul hadis ba wala mustala bai karanta mustalahul hadis ba hadisi bangarori ilimin sahi ma kashi kashi ne akwai abin da za ka gane yaya ake fahimtar ma nassin hadisin sannan hukuncin da aka faɗa hadisin akan me aka rataya shi sannan shi kansa hadisin akwai nasik akwai manso ina fata an gane sannan kuma bai karanta mustalahul hadis ba ma'ana ya san hukuncin matsayin hadisin ma darajar shi wannan hadisin misali sahihun ne ko hasan ne ko da'ifi ne hasanun ligairihi ne hasanun lizahitihi ne sahihun bil shawahid ne duk bai san wannan abun ba kawai da ya ce bai karanta su ba kawai ya karanta a halari ishmawi iziya risala askari muktasar kaza kaza kaza amma bai san usulul hadith a fiqh din ba ma'ana shi fiqhun kansa ka san menene ƙa'idojin malamin fiqh da suke kafa hukunci a kansa ta dauki wannan ayar ko wannan hadisi fa da hukunci kaza to da me suke la'akari akan me ake daura hukunci ko duk da karanta wannan ba kawai sai rika jeho abu kamar wani bom ya kona kansa ya kona mutane yace ga ya tamahuna ka annahu kafirul mutalih wa kafirul hibzi yace kawai abin da yake da shi shi wannan irin mai shishigin mai da'awar malinta shine mutum ne mai yawan karatu littafai yana yawan dubu-dubu littafai ya karanta wannan ya karanta wannan zaka samu tara library duk littafin da ka sani zai je su zai karanta amma shi kadai ba shi da malami na fata an gane kuma wa kafirul hibzi yana da yawan haddace na su wasu abubuwa idan na gani in ga ta matsala wani malami ya kawo sai je haddace ta sai ka jana ba da reference in ka duba littafi kaza malam wani shehi kaza ya ce kaza a littafi kaza sai ta fadawa amma asalin abin da yake tafiya a kai ba yana yin su bane bisa cikakken ilimi kawai irin wannan abin yana sha'awar malinta ya ji ya karanta larabci ko ya iya larabci ko ya dan fara karatu shikenan kawai sai fara kokarin zama shi malami ne mufti ne ba shi da malami kuma yanzu ya ce fadanna annahu alimun da haka sai tsammani cewa shi mai ilimi ne ya zama malami alhali kuma ba malami ba ne ɗalibi ne ma kai ɗalibin ba wani lokaci amma sai ɗauka cewa shi malami ne da haka zai jawo aya diyar da ya ga dama kuma ya kafa hujja da sa kan abin da yake so ba tare da cikakken dogaro na ilimi da yake ingantacce ba kawai ta ɗauko aya da garda suke mata a tsangaya ko ta ce ai ta idan ka yake ciwo eh to ga maganin ciwon ido baka shafa na an ka gida aka shikenan sa ba su bisa fara sauka lauma hadis shikenan saboda an yi maganar ido a ciki an yi kaza an kaza ciki na ne yake ciwo to shikenan menene walaula annu kalmar musabbihin dalibisa fi badanihi lai to shikenan duk irin waɗannan sai ta ɗauka tunda an yi maganar ciki sai ba da wannan a matsayin maganin ciwon ciki haka ba ilimi yake da shi na tabbaci akan wannan ba da ma ya bar abin abu da cewa ai duk qur'ani in dai kai mai imani da yaqini ne shi magani ne kuma waraka ne kuma shirya ne to kenan kowace aya ka dauka qur'ani da niyyar Allah ya baka sauki akan abu zai iya baka na fata an gane amma ka kayyade cewa sai aya kaza ita ce maganin ciwon ciki aya kaza maganin ciwon ido aya kaza maganin ciwon kaza to ta wannan kai kaulin ne bila ilmi ina fata ana ganewa amma waye sai masa inkari saboda shine alaran ma a tsangaye su shi yake ba da darasi shi gangaram ne ya wuce guni ma haka ban da iya basa inkara abin da yi so su ma irin waɗannan masu shishigin da da'awar malintan ya iya larabci ya iya kaza ya kaza sai ta kawo abubuwa ya ɗauka shi malami ne amma kuma shi ba malami ba ne bai ma kai ɗali ba a wani guri ya ce idza kana ya fito kafiran wa yuqalu kafiran saboda ne dan ya waye gari yana karatu da yawa ya duba littafi kaza littafi kaza amma shi kadai kuma ya haddace abubuwa da yawa da yawa yace lakin laysa inda usulul ilm sai da duk wannan abin da yake da shi fa ba shi da asalin tushe jigon ilimi ko sai ga aka ta matsala gaba ɗaya sun rude ko wata rana muna karatu a malam sai ba mu labarin wani abu da ya faru ya kawo wani hukunci kowa ya ɗauke wuta a ƙarshe sai fito da abin a fili don an nuna maka matsayin ilimi ya ce wata mata ce sai ta musulunta ita ba musulma ba ce kirista ce ta musulunta kuma tana da miji da ta musulunta ta karɓi musulunci sai aka ce mata to yanzu tana ta musulunta sai mijinta nan ma ya musulunta in ba haka ba ba zai su yi aure su gaba da rayuwar aure shi musulmi a ita musulma shi a kafiri ba shi kuma ya ce ba zai musulunta ba kuma suna rayuwar tsawon shekaru da 'ya'yansu da komansu sai ta ce to yanzu ba wani yadda za a idan turawa ne ka za ture su akwai akwai yanci na kaza ko ta ce ba wani yadda za a yi in yi zamana a addini na shi ma ya zama sa addinin sa amma ba za mu rawo mu ci gaba da rayuwar auren mu ta samu irin waɗannan masu ganin cewa su malamai ne suka ce ai ba zai yi ba ai ai ya za a kira musulma kuma a ce a arne aure ki inda ma shine musulmin to zai iya ci gaba da rayuwa da ke a matsayin ba musulma ba tunda Allah ya halatta wannan ko ina ka aure alal kitabi amma ke ce musulma shi ba ka musulmi ba ina to lalle in dai haka ne ita ko za ta bar musuluncin ita ba za ta iya raba da mijinta ba shi kuma ce ba zai iya musulunta ba to yanzu ya za a yi sai irin waɗannan masu ganin cewa su malamai ne sun karanta kaza sun karanta kaza ba su da asalin tushen ilimi suka ce ai to lalle sai nake bai musuluncin kawai ko ma arnancin ki ma fa miki sauki to da ka yi sa'a aka samu babban malami ko faqihi wanda ya san ilimi da jigonsa sai ce a ki zauna a musulunci aka ce to aka rama kallaya haka ya ce eh tana musulunci ko ba ka bane me ne babbar alaƙar kana mata da miji ba saduwa ba ce ko ba shi bane kadai to ka kaddara in za su yi saduwar aure tunda shi musulmi shi arne ne ita musulma gaba ɗaya yanzu babu tsakanin su to me suka yi zina ne to me laifin zina a musulunci kaba'ira ce to kafirci fa shirka barin addini shi kuma arnanci ne zaka ko sun yi sadu to tana da ta samu laifi na yin zina amma kuma tana nan a musuluncinta waye ya ce maka me kaba'ira ba zai ga aljanna ba babu a tunda ba shirka yi ko ba hike nan ba aka musu bayani aka rawa suka eh haka ne to saboda me dazu ilimin su bai kai ba sun dauki matsalar da zafi saboda kishin addini da kuma karanta nusus a zahiri baka da malami amma baka san jigon ilimi ba ina fata an gane ta koma arnanci ai fita ta a musulunci ta zama arniya yanzu to ta cigaba da auren da tana musulunci tana tsaruwa da mijinta mai ta yi kawai ta samu laifin mai zina ne a ga fi sauƙi yayi ko akan a ce ga karuwa kuma arniya a ga gwara ce ga karuwa ko musulma ai ya fi sauƙi tana sallah tana azumi tana wai amma ko tana karuwanci ai ta fi sauƙi akan a ce ga karuwa kuma arniya ina fata kun gane so ire-iren waɗannan nusus din wata ran sai malai ƙara ta matsala ya ce wani ana ɗalibai ɗalibai kawai sai zo ce an ba shi labari a guri kaza an samu wani ya yi zanda dama masa aka tsinu aka yi la'anta aka taba bala'i aka tashi wa haka ce labari ya ƙara dawa shi wannan mutumin da ji aka ce ya kaza da yarsa ɗin koma matashi ba babban ka bayar ba kenan to kuma an samu cewa ya yanka ma dabba da sunan wani Allah ba wanda wani damu don an yanka dabba da sunan wani Allah wai suka ji ba wani ne ne wannan to ya suka fi bibita wancan zunubin saboda babban zunubi ne da kuma sun manta wancan kaba'ira ne duk muninsa kaba'ira ne ya fi da mutum a musulunci ba tunda ba halatta waye ba amma wannan da yi shirka ne kuna bayani ba shi ake cewa usulul ilm kowanne irin ilimi akwai usulul hadis usulul fiqh usulul qur'an jigon to ne ka zagon manyan malamai za su karantar da kai wanda ya sa yanzu usulul fiqh sosai zaka samu ba daidai yake da sun fiqh kadai ba kadai zaka dinda fiqh kadai yana da zafi akan abubuwa ko ana wahalar ruwa lokacin a gasho na nayinci farkon nayinci din nan mun ɗebo ruwa tun daga katuzu an cika randa aka samu wata fika ta ce ai wannan ruwan ba zai alwala ba saboda akwai maiƙo a kai wallahi ba zai alwala ba ta ce saboda akwai maiƙo a kan randa-randa da sauransu lokacin ba ni da ilimin komai Allah har yanzu abin da ilimin da alhamdulillah na ce mata wallahi zai alwala in ta faka zan ɗebo ruwa a kai ki zo in suka buɗe ta mun ba zai alwala ba wallahi wallahi zai alwala kawai in ba laki ba a to mijinta ya ce a yi ita kuma ta ce ba za a yi ba haka me faqihi ya ce amma ba ta da usulul fiqh za ta zo ta saka nauyi da wahala to me nufin ta yanzu a zubar da ruwa a sako wata wani kenan ko za a yi hayo ga ba sai to Allah ubangiji ya samu dace sai ne malai ta kama misali anan yace domin ya dauka cewa shi malami ne amma shi ba malami bane kawai dai shi mutum ne mai kaifin hadda mai yawan karance-karance amma ba fa malami bane yace li wa qawaiduhu saboda ne walakin laysa indahu usul ilmi ba shi da asalin jigon ilimi wa qawaiduhu ba shi da key point aidodin ilimi akan me yake daura hukunci misali an sha bada misali ko Allah ya haramta shan kayan maye na fata an gane sai Allah kira kawai giya da Qur'ani da giya ake magana giya giya da sauransu to yanzu sai mutum ya zo samu shi ba giya ba ne wani minti zai siya zai sha kuma zai bugu tunda akwai minti ma na maye ina fata an gane a shi ba nan ba ne wata ciyawa zai samu ya sa a bakin ya rike wai gum kuma zai bugu suka ce masa me suka ce ya sha kayan maye saboda me yasa Allah ya haramta giya shine tana kawar da hankali to duk abin da zai kawar da hankali ko ba ruwan giya bane sunansa giya shi sa manzo Allah ma sai fitar da abun ma a hadisi karara yace duk wani muskirun kawai khamru amma ga aka ce khamru ala mutane a wasu ce har har cewa ake da tsangaya ma ta ce ai ita giya ita ce khamru uwar zunubi uwar laifi mai shan giya a shi ƙarshen ɗan iskanci a lokacin ake gani kenan to ga ga zamani ya zo wani kawai shakar wani abu zai antinsa shikenan ya bugu kuma zai take ya yi abin da duk mai shan giya ma ba zai yi ba wani ƙwaya zai sha amma kuma zai ji shi ma ya bugu so haka sai ka zanto idan ka san usulul fiqh da akan me yake daura hukunci me yasa aka haramta giya shine kawar da hankali to duk abin da zai kawar da hankali ko menene shi ya shiga layin giya hukuncin su ɗaya da giya ina fata ana ganewa Allah ya halatta ya haramta cin mushe da da jini da kaza da kaza da kaza sai ce amma wanda ya shiga cikin ƙarshen larurin damuwa zai mutu ba wata makawa ko ya ci mushe ko ya mutu to an yadda ya ci dan ya rayu ba haka malamai suka tafi aka ba kuma an kawo ga ayat qur'ani ga komai da sauransu to me aka lura da shi aka halatta masa wannan abin shine dan a ceci rayuwarsa kar ya mutu to yanzu aka samu wani yanayi daga wani ya zo zai mutu in ba a masa wani abu ba to sai a kalli abin in abin asalin haram ne to akwai wanda yake a halittare a ce sassauci ya yi amfani da shi a matsayin haram ɗin don a cikin rayuwarsa yanzu ina fata kuna gane shi ne suke cewa su malaman su da fiƙihu a suka ce wai ad-darurat tubihu ba'dul ma'zurat ba dukan mazo ta take haramta ba su ma suka ce laruri yana halarta wani daga cikin abin da Allah ya haramta kuma suka ce irtikabu akafu darraini jaizun bala'i ne guda biyu ya bullo dole sai an yi daya ciki to anan ya zaka yi sai ka kalli guda biyun duka wanne ne yafi karfin bala'i wanne ne mai dan sauki saukin bala'i to a irin yanayin nan sai kai mai saukin bala'in ya halarta inda ba maka dole sai an yi dayan biyu to duka waɗannan haga sai gwara baki-baki ta mai ilimi ne faɗa ba wai kwamin bahaushe haka kawai na kan titi ba ne a duk kalin magana kai gani masu ilimi ne suke faɗarta ba wai kawai ga magarin mutum bahaushe ba ne zai ƙirƙira abu shi ga magarin ya faɗa ma gabin bai ma dace ba saboda ba da ilimi ko yake cewa to yana miki yace li annako wa qawaiduhu li annahu lam yata'allam ala ahli ilmi saboda bai koyi ilimi a gurin asalin malamai ba kawai da kansa ya mai da kanshi malin saboda ya yi haƙ islam ko ya iya larabci ko ya ɗan fara karatu ɗan da kwanakin can daga baya ya iya karatu babu wasali ya san na hau ya ɗan shike sai fara kawai salisa irin waɗannan ya ta karantawa shi wata ba da hutun tokunce amma ba shi da malami in wani bai zikir semar ba shi da malami ya rena ma duk malaman garin nasu yana ganin shi shine ma shakul islam a garin su na fata an gane to haka ne ce kwaba ba tare da ya sani ba kuma ya halaka ya halaka kuma masu turarensa ya ce fahaza ala jahalin to mai irin wannan a tafiyar yana kan jahilci wa huwa fi nafsil amri dalun malaka kai shi mai irin wannan tafiyar ma shi ne asalin batacce ya ɗauka shi malami ne yana fatawa ta ilimi kuma bai san asalin ilimi ba to har zo shi ya ɓata kuma ɓadda mutane ya ce li an na ɗari ƙallari ya suru fihi ɗari ƙuddalal saboda hanyar da yake tafiya a kanta hanyar bata ce umurin dinu wa umurin ahkam wa ash-shari'a hataju ila ne inayati yace shi al'amura na addini da kuma al'amura na hukunce-hukuncen shari'a to suna buƙatar al'inaya cikakken bincike da kulawa da ilimi ba kawai da ka ake yin su dole sai cikakken malami wanda ya karatu ka lura da abun kafin ka zartar da hukunci kada ka samu magabata bai suka ba da fatawa ba saboda fatawa kamar kana ɗaukan matsayin fa Allah ne ko manzan Allah gurin halatta mutane abu ko haramta musu ko saka an tafi mutum a matsala kamar guda goma da ƙar dai amsa guda ɗaya ko biyu ba dan bai sani ba don tsoron kada zai samu kuskure ya ɗora mutane kan abin da ba daidai ba domin duk wanda zo tambaye ka hukunci na addini idan ka faɗa masa shi ya amfani da abin da ka faɗa masa in kai abin da ka faɗa masa ɗin ba daidai ba ne shi in ya aike da shi agun Allah lada ma zai samu kai kuma ka samu zunubi saboda shi Allah ya ce masa ne fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu kuma ya tambaye mai ilimi sai kuma ka zo ka batar da shi to haka ka dauki bala'i a kanka na fata kuna ganewa shi yasa aka nakalto cewa Imam Malik rahimahullah yana zaune a makarantarsa a masallacin manzon Allah sai ga wasu tawaga daga gari kaza an turo mutane su taho ta kanas tun daga garin a zo gaban imam malik a yi gaisuwa a yi mar bayani cewa an turo mu ne daga gari kaza da matsaloli kamar haka kuma tambayoyi a kansu an ce tambaya ta kusan tamanin da wani abu da ƙari ya amsa ko guda biyar ko goma mutumin yi mamaki ta ba kai ba ne imam malik ya ce ni ne maliku bin anas ba kai ba ne imam darar hijira ya ni ne dai almajirin darar hijira dai ko saboda tawadu to yanzu mai zan jance mutanen nan sun turo ni daga gari kaza ya ce in ka je ka ce musu imam malik zahili ne bai sani ba ko ba hikenan ba tunda Allah suke nema su ba burgewa ba ba san a san ka ba amma yanzu malaman mu ya kace kallo abin haushin ma mutum ma ba tambaye shi ba shi ke kirkirar tambayar da kansa haka kawai saka kyamara da wayar sai dauka ya faɗi kirkirar tambaya ya ba da amsa kawai don ya ruɗa al'umma sai ga mala'iki shi dole shi ya sani shi dole ya sani haka kawai saboda halaka Allah ka tsare imanin to malaki cewa wata tajwila ta'allumin da haka al'amura na addini da hukunce-hukuncen shari'a suna buƙatar a ta'allum ilimi na gaske bincike da kuma zama a gun malamai na isassu wata tajwila ne ko eh ila ta'alluqi ala ahli ilmi dole tana buƙatar kai in kafin ka yi magana ta ilimi dole sai ka yi cikakkiyar alaƙa da malamai ma'ana kai ɗalibinsu ne kana tare da su kana bibiyar su kana kuma yin karatu a gurinsu har su yarda kai ma za ka iya ba da karatu a guri kaza ba haka kawai za ka daga tsakan ka anguwar ku ba ka take maka zama malami wannan yanzu ne ake amma a zamanin da ba a haka malamai ba su haka an ce man malik kafin ya zauna ya fara karantarwa a masallacin manzon Allah sai za ka samu malamai sama da saba'in manyan malaman madina suka ce sun amince zai iya karantarwa a masallacin manzon Allah haka kenan naɗa shi aka yi ba kan shi naɗa ba umarni aka ba shi tukunne zo ya fara amma yanzu mutanen ma har gaba suke da girgiri a gurin shi dole shi zai nasiha satin nan ko haka yi wani rikicin shekarun baya shi dole shi zai nasiha satin nan saboda a ran juma'a a san shi a gan shi a faji abin da zai kana rudani duk wannan kuskure ba wani abin burgewa ba ne ka al'umma wani abu da su halaka ka shiga uku Allah ka tsare imanin ya ce fahim ko ina ne fahim bai na amurai ne don haka eh don haka ce wannan al'amari yana tsakanin auba guda biyu in ma za'igun duk wanda kaga yana yin magana ta mutashabihul qur'an ko mutashabihul ahadith to ce al'amarin sa tsakanin biyu ne in ma za'igun ko ya zanto karkatacce ne wanda yake da wata karkata a zuciyarsa ya arifu annahu muqdun wanda shi ya san cewa akan bata yake yana sane amma saboda manufarsa ta duniya kawai zai faɗa abu dan ya nemi shuhura ko dan ya gyara kungiyarsa ko dan ya burge mabiyansa ko dan ya ba waɗansu haushi ba akwai irin su ba haka kawai zai zo kirkira haka ya san abin da ya faɗa ƙarya ne fa ko kwanan nan na ga wani malami ana ta yawo da shi a cikin social media babban malami na ƙasar nan ya zo yana magana kuma tsohon karatu aka ɗauko ake faɗa fa yanzu don yanzu bai san mayan da yake bashi kansa yana cikin musifar rayuwa yake cewa ɗariƙar tijjaniya manzan Allah ne wai ya ba shi tijjani bayan shekara kusan ɗari nawa da rusuwar manzan a kai da sai tijjani kaga shi da ke faɗan wallahi tallahi ya san ƙarya yake wallahi ya sani ya san ƙarya yake amma saboda ya kare manufarsa ne kawai ke faɗa ta fa irinsu shine za'igu ya san abin da yake ba daidai ba ne amma saboda ya kare abin da yake kai na ƙungiyarsa ko ya jawo kansa mabiya ko ya ba waɗansu haushi sai ya faɗa abin amma ya san ba da yake ba na fata an gane to haka irin wannan ƙarshen bala'i ke ya ce walakin yuridu almi atta dalila abin da yake bukata shine kawai ya batar da mutane wa ya ƙulu kuma sai kaji ya ce hazihi ayatun wa hadha hadisun ko wa na menene wani tadallo min kalamin lahi wa min kalamin rasulihi wa ya gurrun nasa saka ja ce to ga aya ga kuma hadisi ina kafa hujja ne akan abin da na faɗa da maganar Allah da maganar manzon Allah alhali ya san ayar ba haka take nufi ba ko kamar da aka tambaye shi saka ga aka ce masa menene hujja akan abin da kuke na maulidi a Qur'ani sai kawo wata aya ba ta da alaƙa da maganar maulidi kuma sai ce ita ce hujjarsa akan yin maulidi haka mabiyansa da wanda suke awamuna za su ji murna su ji daɗi shi kenan ya bada amsa kuma ya kawo ayar qur'ani amma shi da yake faɗa wallahi ya san ba gaskiya yake faɗa ba ya sani tunda ba taɓa samun malami a tarihin duniya da ya ce wannan ayar tana magana akan kaza ba ba shi da magabaci akan ta amma dan ya kare manufarsa sai ya zo ya faɗa misali na fata kuna ganewa to irin wannan sai ya ce ah to ba ga hadisi ba ma ko sai faɗa abin da yake so amma kuma ya san cewa wannan hadisin ko wannan ayar ba ta da alaka da wannan abin da ya faɗa amma saboda ya ruɗe mutane ko take da a wasu suna yana tafsiri ta yazo cewa wai ana magana akan zai kawo hujja akan dariqa a qur'ani a qur'ani fa a qur'ani akwai magana dariqa ne ko izala babu ai wannan ai duke babu ai to sai kawo wata magana da ake magana akan cewa akan kaza kaza dariqa sai to gashi wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an gadaka wai hujja ne akan yin dariqa ko ka ɗan shi'a ya ce mu sai ce su ɗan shi'a ne saboda ai gashi wa inna min shi'atihi la ibrahim wai shine hujja akan kaza wanda kuma zaka san Qur'anin ka samu da san wannan irin kalmar ta shi'ar ko dariƙar da take magana kuma kan jahannama ko tsinuwa zaka same su ba su da yawa samu haka mutum ya kawo saboda ya kare wani abu da yake so ya yi wa mutane ko ya ruɗa su to duk wanda wannan da iliminsa ya ce wa ya gurrun nasu bi sai ya ruɗa mutane ya halaka su kuma su ruɗu da shi abin da ya faɗa kaga ya shiga masifa ya ce wa imma jahilun ko kuma na biyunsu duk wanda kaga yana kafa hujja da ire-iren waɗannan ayoyi ko kuma hadisai to idan to wala Allah jahili ne la yadari kwata kwata ba da ilimin jahili ne kawai tantirin jahili yanzu kamar dan tatsi ne ai kan kawai jahili ne dan kalakato ai jahili ne ai bai san ma inda ya sa gaban shi ba domin duk abin da zai kawo in ka ce mai hujja kan kaza sai ga abin da ya kawo ba shi da alaka da abin da ake magana akan sa ba in ana maganar to malam a qur'ani ina ne aka ce maganar ai sallar asuba raka'a biyu azhar hudu al'asar hudu magariba uku asuba aisha guda hudu sai ja watan ayar dan ki ta ba ku misali ko alhamdulillah fa'iri samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wai su ne hujjoji akan maganar asuba raka'a biyu raka'a hudu kaza da kaza kaza kaga wannan aitan kirin jahili ne bi san ma inda ya sa gaba ba Allah ka tsare imanu Allah tsare imanu ya to hedan to imma jahilun la yadri dariqatul istidlali bai ma san yadda ake kafa hujja da aya ba wala dariqata ko me alfahamun nusus bai san ma yadda ake bi a fahimci nassi me yasa ake fahimtar wata aya a fidda hukunci a cikin ta ya ake yin irin wannan bai sani ba kawai sai kawo abin da yake ganin daidai ne aka ce utilal karasun yace an tsine masu kara kaga wannan kaga ai mahaukaci ne ai kawai ya fasar qur'anin da kawai yaran kawai kalar hausar da yake amfani da ita ko haka dai dabbanci da hauka aka ce a tai kawai irin wannan kaga wannan ai jahil ne bai san ma ake fadda nassi a fahimci nassi a fadda hukunci hukunci kuma karkashin sa ba saboda ba shi da alaka da ilimi kuma ya nada kansa rawani da alkebba shi yanzu malami ne ma mai fatawa ma a gari gabaki daya Allah tsare imanin yace la ya arifu hadhihi al-umur duk wadannan ba bai san su ba li'annahu lam yata'allam ala ahli ya karanta islamic studies ɗinsa ko ya yi arabic ɗinsa ya yi nca arabic ya yi digiri a arabic ya kawai ka nema da malami in mana addini ya karanta islamic studies ɗinsa a zigirinsa ya yi master phd kawai ma ya zama malamin addini haka duk wannan ganganci ne da me addini wallahi Allah sauyi ya ce ala inna ma ya ta'allam alal waraqat kawai ya yi ilimi ne a littafi littafi ka ɗauka ya karanta ya kuma haddace kawai sai ta jawabi a kai ba wai malami yake da shi da ke karantar da shi wannan usul ɗin ba akwai abin da idan mutum ya ji koya na usulul ilmi ga baki ɗayansu usulul qur'an ɗin ulum ɗinsa kenan usulul hadis usulul fiqh in ka koya a gurin malamai da kakkun malamai to duk inda kake karatu bai tara maka hankali ba domin kana da jigon kamar shine key point ɗin duka karatun da kake da kansa tare da haka kuma za ka dokan wata matsala kaga an kama ganganin malamai sun fi ashirin a kan matsala guda ɗaya ɓagarin kana da malaminka sai ka koma gurinsa aka rama kalla ni matsalar nan ta daure mun kai saboda wani ya ce kaza wani ya ce kace amma bayani ta ga wani cikin minti daya sallame ka domin shi dama ya san abin yadda ya kamata to shi wannan ba shi da malami saboda yanzu shi ma ya zama dakta ma ko ko ya zama sheshi kaza shikenan ba zai ba ruwan da wani maganar malami kuma shi ne yanzu muntaha a ilimi to dan ya koyi ilimi a littafi ne ba a gun malamai ba saboda suka ce malamai koyan ilimi a gun malamai ana samun darajoji da ma abin nan ilimi so linki biyu a lokaci daya domin asalin ka je gun malamin ma ladabin zama a gun malamin ma kadai ai ilimi ne koyan yadda malamin yake mu'amalarsa da mutane shi ma ilimi kake koya ya ake haƙuri da abubuwan shi kansa malamin shi ma ilimi ne kuna karatu zai tafi gaya maka wani abin da karatunku ne sai aka zo kan wata gaba sai kuma ya ɗaukun ku ilimin da babu shi a karatun naku yanzu kuma ka ƙari da shi ka rubuta kuma ya zama ya maka ilimi ta ma duk ba kai wannan ba kai ba kai da malami ka ji wani ne na bayani a kasar ko ka fitar da shi an ɗaura a kan waya ka saukar ka da ladin kaje kake ji ko ka ɗauki karatun malam wanda da littafi kaza dindi sai ka zo ka kunna kuma ka so littafin kuma kana buɗewa kuma ka kunna anan kana ji kana bi haka ba ka zama mai ilimi ba na fata an gane so ba ka da malami da za ka yi magana da shi ka warware maka matsala ta rayuwa da ta shafi addininka ya ce fal umuru ka tsirin jiddan lalle al'amarin fa mai hatsari sosai ne ya ce li zalika dan haka ne ya ta'amko ya ta'ayyanu ala albatul ilmi an yi menene an ya'anu bi hadal umr ya ce to dan haka ne zama wajibi akan ɗaliban ilimi su gane wannan matsalar ba a neman ilimi da littafi kadai dole kana da malamin da kake karatu a gunsa dole kana da marji a cikin malamai da suke da ransu su ma bayanin abu kaza amma kawai ka zama kai malamin kanka da kanka ne to za ka fahimci kuskure kuma ka karantar da kuskure kuma ka ɓadda mutane Allah sauyi ya ce wa an ya darrasuhu haka ne ko siyasatin ne haƙiƙiya ala ahlal ilmi kuma dole tafi su ɗaliban ilimi su je su nemi ilimin waɗannan ilimin muka a gurin malamai neman ilimi kuma nake dirasa haƙiƙiya na gaske kai zaman tahiya a gaban malami ya ma bayani karantar da kai wani lokaci ma ce maka yau kai haƙuri ba karatu ka koma sai gobe duk suna yi malamai ko ko kuma ka zo kai tajiransa ya bai fito ba yana gida ka shafa awa biyu ko kana kofa gidansa kana zaune bai fito ba eh duk ana karantar da shi ma ilimi ne akwai maka ladabi akwai maka mutuntawa akwai maka daraja to duk wanda ya karatu a irin wani tsarin ya fi kimanta ilimin ba kuma ya fi kimanta masu ilimi ko daga zaka samu malami ya zauna a zauren sa ko kuma dalibai duk ku zauna a ƙasa kowa yayi zaman tahiya a gaban malamin littafin ka a gaban ka ka ja baki a jan bakin ma sai an ma gyara wani lokaci kana ja shi ya riga da sai abin ya ce maka a'a a duba domin kana da zaka kuskure a gun faɗin wata kalma sai ta ƙara dubawa sai ka ƙara nutsuwa ka ƙara kallon abin ka ja wata nan sai kai wajen so biyar masu maka mm da kuma sai gyara ko ga da yana faɗa ga kuma haka ne fa sannan kake yin kuma idan ka bai ga abin ba haka dai ana koya maka ilimi akan ilimi da kuma ladabi na koyon ilimi sai ka samu abin koya yake yayi albarka amma ba ka da malami kaga akwai matsala kenan ko ya ce wa ala ahlul basira kuma su nemi ilimin nan a gurin malamai masu ilimin gaske shine ahlul basira masu ilimin gaske ba wai haka kawai ɗan dagajin malamai ba su ɗin a malamin da ya amsa nan malamin gaske ne ya san fannonin ilimi ka je gaban sai karantar da kai to za ka samu fa'ida da yawa a ciki ya ce in ka nuri duna ko alhuda in har suna neman shirya su ɗalibai to haka za su nemi ilimi wal khair in suna neman alkhairi dole sai an je gurin malamai na gaske a yi karatu ya ce wa illa in ku ba haka ba fal mas'alatu khatirin jiddan wallahi wannan matsalar tana da hatsari mai yawa haka kawai ka je ka karanta abu kai da kanka kuma ka zo ka tsayar da mutane kana musu bayani akan abin ba malami bane ya karantar da kai kai ne ka fahimci abin ka karanta kai kadai a wani littafi to tayo a gurin da kake karantawar ko an yi kuskure ma a madaba'a ba na yi ba asalin abin da shi mai littafin da ke nufi ya rubuta mai buga littafin ba haka ya rubuta ba ana samu da yawa wasu kuma suna ɗaukar littafin malam shehi kara da ya shahara a duniya don su yi ciniki sai kuma su shigar da waɗansu abubuwa daga kansu su suka saka abin ba malamin ba ne ya rubuta domin daga an gawa littafin littafin malam wane ne za a rika siya saboda an san matsayin sha'ili to haka idan ba kana da malami ba wani shi dama ya karatun sosai da ka zo ce maka a wannan da kake gani daga nan zan duk kuskure ne ba daidai bane domin ina da ni suka da sai ka ga dauko maka da wani littafi sunan shi da naka amma nashi an buga tsakanin nashi da naka kusan shekara goma ko ashirin sai ma bayani kuma kaga abin haka ne wannan wani ƙari ne wanda babu sanin asalin mawalin littafin kuma ana yi ana yi to haga ya ce in ba haka ba matsala ce dai mai hatsari sosai ya ce walaisa al'amuru ko maqsuran alaihim wannan al'amari ba fa an takaita shi bane kawai sai zanto a takaita ta gasu yace alaihim annahum yahalikuna wahadahum abun haushin yace ba wai su kadai bane za su halaka in suka karanta karatu babu malami din inda shi kaɗai zai karanta ya yi amfani da shi shi kaɗai ai abin da sauƙi shi ne ya halaka ya halakar da kansa to amma abin hawan shi ne zai zo kuma ya halakar da mutane domin zai karantar da mutane kuma shi ba shi da malami to haka an samu matsala ke ya ce lakin ya huliku na gairahun za su halakar da waɗansu ba su ba mimman ya tadi bihim wanda suke koyi da su ko wa ya suke bin su al'adatun shari'a ya ce mutarabidatun ba'adu habi ba'adin malakata su fa hujjoji na shari'a to sashensu yana da alaƙa da sashi za a kama hukunci a nan amma za ka samu tukun bayaninsa da fito da shi a fili a wani guri kuma daban da ba wannan ayar ba ko ba wannan hadisin ba za ka idan mutum ba ya faɗa da ilimin Allah ba shi ilimin gaba ɗaya da yawa ba sai ka ga sa samu ɗan ƙaramin ilimi yake da shi kuma ya shiga wahala shi yasa mai ilimin bahaushe yake cewa karamin sani hukumi ne ai kun san hukumi ko ma'ana kaman kai da kanka da kake da shi din ma a wahala yake saka ka ko eh to yanzu wanda take ce mana mun cika da take ce mana ruwan ba zai sallah ba haka karamin sani take da shi ita sha wahala za ta ba waɗansu wahala wani kuma ka dawo doron shari'a da nassin qur'ani babu babu wannan maganar ma akan hukuncin ruwa kawai dan kin ga dan mai mai akan rakace ba zai sallah ba haka babu wannan maganar ma ai da ka tafi ka tuzu daga nan ka tuzu ba ka ɗauko ruwa a bokiti ka zo ka har angonin ka aji kuma haka ka tauno kai haka ai da yawa ai kuma sai duka ruwa na kwan dem haka ai za ka ji kai a wannan za a samu yan zanga-zanga kenan ko to ka gani to haka irin waɗannan saka shi ƙaramin ilimin ka yasa kai ka sha wahala kuma ka wahala da wani ba amma da ke da ilimi a bayyace kuma ko akwai mai haka ne fa yanzu ka samu likitan da yanzu ya gama mbbs aka turo shi asibitin garinku ya zama likita sai ga duk abin da yake muku na irin ilimin sa ne to daga an samu ko wani specialist ya zo sai ga kawai ya dama shi kuma ya warware case da yawa a cikin lokacin kankani da yawa da kaje da case ɗinka malaria typhoid ulcer kawai sai baka magani kusan kala goma saboda shi abin da ya karanta kenan karamin ilimi yake da shi amma ka samu ƙwararren likita wanda ya ƙware a harkar sai ga baka dukkan ya ce duk waɗannan ai da wannan da wannan da wannan kaɗa su su ne wannan ɗin gaba ɗaya da ka dukka cire su ka ba shi kala biyu da ba ka karin kai ba kai ta shan magani a asibitin gashuwa kana zuwa guru ta ce dukka jefar da su ba ya ɗaya zaka sha kuma ka kasa masu sauƙi da duk an yi wannan abun saboda ne ilimin ne ba iri ɗaya ba amma da likitoci ne kuma to na ga likitanci kenan to a addini kuma ya fa ya wuce haka ma ya wuce haka ina miki yace sufa dalilai na shari'a to sashen su yana tare da sashe ne yace wal ahkamu shar'iyya hukunci kutan shari'a mutarabitatu su ma suna hada da junan su ne wallazi yaqda'u sila duk wanda yake kokarin raba dalilan shari'a yace wannan ayar ko wannan hadisin shi kadai kai anan ya ba ba za dauko wani ayi amfani da shi a madadin su a hada su ba yace kawai ɗaya za a yi amfani da shi da haka shi ya sani da shi kuma ya tsaya to shi kamar yana so ne ya raba wani zumuncin da Allah ya kulla shi na fata kuna ganewa Allah ya ce a haɗa abun shi kuma ce a abbar raba shi to kaga sai kaga ya sha wahala kuma ya halda mutane kuma ƙarshe shiga cikin tsinuwa yace to kaga duk mai son kokarin ya kaza usulata baina bainaha mai sanya raba tsakanin haɗin ayoyi ko hadisai to ya kaza ma amara Allah bihi an yusala yana so ne ya raba abin da Allah ya yi umarnin a haɗa su don ƙur'ani ga baki ɗayansa so ake gaba ɗaya ƙur'ani ka san shi kuma ka yi amfani da shi gaba ɗayansa na fata ana ganewa to idan mutum ba da cikakken ilimi haka dole ne iya abin da ya sani shi zai ɗauka kawai ta kuma kan ya tsaya kuma ƙarshen ta ma ya ƙaryata wani abin da ya saba wa ilimin shi ko abin da ya sani tare da cewa kuma a ƙur'ani abin yake amma saboda shi bai kai ba kawai sai ce ƙarya ne haga ya shiga cikin hatsari kenan na fata kuna ganewa to a hadisi ma kuma haka ne yace wa yakunu to duk wanda ya irin wannan abin sai ya kasance min alladhina qala Allahu fihim cikin irin waɗanda Allah ya faɗa game da su Allah yake cewa wa yaqba'una ma amara Allahu bihi an yusala kuma suna raba abinda Allah yayi umarnin da a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi suna yin fasadi a ban ƙasa ulaika lahumul la'anatu to masu irin wannan aikin suna da wata tsinuwa daga ubangiji walahum su'ud dar kuma suna da mafi munin gida ran tashin kiyama shine jahannama kenan kaga mutun ya shiga cikin bala'i kenan Allah ya yi umarnin Qur'ani duka shine ai da faɗa mana wannan ayako yace warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina ko ba haka bane daga kun malamai masu ilimi suka ce a su sun yi imani da Qur'ani gaba ɗayansa duka da al-mutashabi da al-ahkam duka daga Allah suke kuma za a amfani da su kuma suna da ilimi za su raunaka dukkan damuwar amma shi wannan kawai ba da ilimin dan bangare ɗaya samu ya rike sai ce to tunda haka ne ai gashi ne kuna cewa ai sallah a Qur'ani ma gashi Allah ya zo ya ce fa wailul lil musallin kawai ya tsaya kuma haka haka sai ya rikitar da kansa kuma ya halaka waɗansu ma kaga wanda bai san ilimi ba sai shiga cikin tunani to ya za a ce kuma Allah ya ce bone da azaba ya tabbata ga masu yin sallah kuma gashi haka ne aya ce tamma ta cika ayar ba ta cika da hukuncin ba sai ka kawo karantawar kuma sauran ayoyi da suka zo a jere da ita su waɗannan irin masu sallah sai Allah ya bayani akan su da siffofin su da aikin su domin ka gane ba sallah kaɗai bane ke sa ka samu abin da Allah ke bukata sai ka haɗa waɗansu abubuwa tukunna na fata an gane ya ce wa ƙauluhu wala ta ƙisai'ar kada ka ƙiyasun komai akan a sha'anin addini ya ce abin da ke nufi almuradu alƙiyasul baɗin kar ka ƙiyasi na ɓata wani makaranta sa ta da wuce kawai ka ƙiyasta wani abu da ba daidai ba amma idan aya ce ko hadisi ne ingantacce kana da ilimi a kansa ka san maganganun malamai a kai to za ka yi ƙiyasarsa da wani hukunci da zai faru kuma a yanzu wannan ya halarta saboda ƙiyasi ne na ilimi amma haka kawai ka ƙirƙira ba ka zo ka ce ai kaza shikenan ka halaka kuma za ka halakar da mutane ko ya ce matsalar misali ƙalallahu jalla wa'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazi na ko haka ne ko wallazi na tawaffauna minkum wai da nuna azuwajen ya tarabbas na bi an fusa hinna arba'ata ashirin wa ashara Allah ce waɗanda suke rasuwa su bar matansu to su matan za su zauna a gidan auren da aka mutu aka bar su har tsawon wata hudu da kwana goma shi ne idda ta kama kenan ko sun mace mijin ce rasu za ta zauna a ɗakin da mijin ya barta har wata hudu da kwana goma shi ne shari'a musulunci in ba an samu wani laruri ba ma'ana ba da wani mata fita a gidan mijinta koma wani gida sai da in an samu wani abu na larurin rayuwa dole amma ta zauna a ɗakin mijinta har wata hudu da kwana goma kuma ta ƙaura cewa duk wani nau'in ado da ake cewa ado ko kyalkyali har wannan wata hudu da kwana goma na fata an gane haga wannan shine abin da Allah ya faɗa a wannan aya to za mu ji kuma wata magana ya ce fiyatul lati ba'daha amma a wata aya kuma da ta zo bayan wannan ta Allah ke cewa walladina tawfawna minkum wa yadharuna azwajan wa saytal azwajihim matan ila hawli ghayra ikrar wanda suke rasuwa su bar matansu sun bar mata su sun mutu mazajen to sai tilla azwajihim ko su waɗannan matan su zauna a gidansu a cikin gaba da kula da su me har zuwa me shekara guda dindi shekara ɗaya kasa fita ɗakin da aka mutu aka wasu to wannan ayoyi guda biyun da suka zo da hukunci kusan hukunci ne na abu guda ɗaya hukuncin matar da mijinta ya mutu ya batta a wannan watan ayar an ce ta zauna wata hudu da kwana goma a wannan alaƙasa kuma ta zauna shekara guda a ɗakin mijin kafin ta gama ta kabarta to ya za ka yi da waɗannan aure na fata kuna ganewa ya za ka yi da su ba ganin baka samu malaman ulumul qur'an ba su ce maka ai wancan ta farko wannan tabbin da muke karanta yanzu kai da shine farkon hukunci a musulunci in mace mijin ce da su tana yin idda ne shekara guda dindi ba ta fita a gidanta tana zaune babu ado babu kawa ba fita har shekara daya daga baya sai Allah ya sassauta hukuncin daga shekara ɗaya ya dada shi wata hudu da kwana goma haga an yi afuwa kenan ko an yi sassauci kenan to ayar san da muka ta farkon da karanta hukuncin ta Allah ya soke shi an canja shi da wannan aya ta biyun da take maganar wata hudu da kwana goma don mutum da ilimin qur'ani bai san qur'ani ba to ya da hada ayoyin guda biyan amfani da su saka ja ta maka to ai qur'anin mu a cikin sa akwai tafka da warwara kenan wanda kuma wannan kaga ai kuskure ne babu maganar Allah ba tafka da warwara ai to abin da yake faruwa kenan asali Allah ya hukunta shekara daya a zauna a ɗakin miji daga baya Allah sai ya afuwa tunda shi dama mai sassaucin ne sai ya da hukuncin wata hudu da kwana goma kuma irin wannan tsarin na ubangiji duk hukumomin duniya sun ɗauki irinsa sai mutum ya yi laifi ake masa hukuncin cewa a kashe shi ba na yi ba kwandem daga baya sai gwamnansu bayan shekaru sai ta tona hukuncin da aka yi ya yi sassauci yanzu ya dawo life in prison har kwandem shi ne hukuncin kisa ko a kashe ko yau za a iya kashe shi to yanzu gwamna ya ce a ya dawo life in prison kawai ya mutu a prison shi kenan an masa afuwa domin yana ji a ranar cewa shi ba kai za a yi ba zai cigaba da rayuwa ne har sai ran da kawai ransa ya kare to wata ran kuma sai ka ga wani an yanke masa hukunci life in prison din ma sai gwamna ya zo ya ce karkashin wata ma'aikata da take karkashin ministry of justice dan ayi afuwa ta ce irin waɗannan an musu hukuncin daga shekara su mutu a gidan yari sun dawo shekara ashirin kawai za su yi mai yiwuwa su ɗake hukuncin ma dama ya shekara kusan ashirin ba ɗaya ne to yana cika wata kaza ta kawai yanzu an yafe masa haka ana yi saboda me don a samu afuwa a cikin mutane to Allah shi ya kawo wannan abu na bata an gane haga wannan irin hukuncin ya faru zamanin manzala na raye wata mace ma ba mijin yarta ya rasu ya ta kawo gun za ta manzo Allah ga ya ta mijin ta tana yin idda tana yin itakaba to kuma tana hama da ciwon ido za ta iya sa kwalli saboda mutum ba ta saka kwalli babu turare babu sabulu mai kanshi babu duk wani abu na kwalliya babu ba ki lalle ba ki so ba sauransu haka da aka ke zauna har wannan wata uku raguma ta ce ya manzo Allah za ta iya sa kwalli saboda maganin ciwon ido manzo Allah ya ce wannan irin rashin godiya ne wannan a zamanin fa jahiliyar ku ta larabawa fa in mace mijinta fa da su daukar ta ake kai ta cikin wani keji can karshen gida ko bayan gari a mata bukka aje ta sai ta yi shekara ko magana ba a mata a duniya ba wanka ba wanki ba mai mata magana da kaya ɗaya a jikinta har sai ta yi shekara dindi tukunna ɗauko ta a ɗauko wata dabba ko tsuntsu ta goga dattin jikinta da ta yi shekara ba ta wankan nan a jikin dabbar so da dama in aka gama goga tsuntsun wannan abu mutuwa ma yake tsabar poison da yake jikin man a to dan adam baya wanka shi ba shekara ɗaya me ba za ba jikinsa virus ne ai gaba ɗaya ya ce musulunci yanzu zai ce muku wata kuɗi da kwana goma amma kuke gaggawa haka kenan ana nuna musu ne ai Allah ya muku afuwa da sassauci ina fata an gane to fa ga farko musuluncin ma haka ne zaki shekara guda ba a zuwa ko ina daga ba Allah sai ka ce ai wata hudu da kwana goma to amma yanzu a yau zaman da ake a wannan tafiyar ta mafa saboda karancin ilimin addini wai sai abu ga maka waya wai malam mijinta ya rasu to amma na ji an ce wai idda kwana arba'in ce sauran kwanakin kuma mene wai ta kaba kwana arba'in ne sauran kuma wai idda ce kenan mai nufinta in ce kwana arba'in za ta ci gaba da wanka da kwalliya da komin ta kawai shi ce saboda a shi dai Allah a aya abin da ya faɗa wata hudu da kwana goma tukunan ta gama su ne sai ki wanka ki ci gaba da kwalliya ko ki samu wani kuma ya aure ki amma haƙƙin wancan da ya rasu ne dole ki zauna wata hudu da kwana goma wata ce wata ba za ma ta iya wannan haƙurin ba saboda san waye Allah Allah ka tsare imanin to haka wadanda shayan Qur'ani ne gaba kidin su amma dukan su haka za a amfani su lokaci daya babu dayar ta soke hukuncin daya ta sassautar da hukunci to shi nake cewa nasikh da kuma mansukh cikin Qur'ani kenan yace wa ina miki yace da Allah addatil al-wafati sanatan kamila a wannan ayar Allah saka idda takabar da za a yi don mutu ya mutu shekara guda aga shi ne farkon musulunci ko? ya ce bi ayyatin na akuz to kenan da wace ara mai amfani ya ce al'ulama'u su malamai jama ubin al-ayatani sun hada ayoyin nan gaba ɗaya su biyu li anna ayatul akhira aya ta biyu da sauta a ciki hadihi kanat fi awwal al-amri aya mai magana kan cewa ai wacce shekara daya to wannan a farkon musulunci amma daga baya Allah ya yi afuwa ya rage hukuncin ya dawo wata hudu da kwana goma haka an samu afuwa kuma haka ba batun karo da juna aka yi ba kowane ta aikinta ina fata kun gare yawa to shi ne ya ce haizu kanat ne almutawaffa anha tabqa fi baitiha sanatan kamilatin yace za ta zauna shekara guda dindi in mijin ta rasu fil idda a cikin idda shine kauracewa ado da kulliya thumma kaffafa Allah sai daga ba kuma Allah mai girma da ba sai masu yi afuwa ya rage hukunci fa an dala qauluhu ta'ala sai sun da wannan ada Allah ke magana kuma cewa a zauna wata hudu da kwana goma kaga wannan afuwa ce Allah ya kawo al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum dan tsina ne ka tambaye wannan cewa zaka ji ya zai hada wannan ayoyin dan kalakatu aga yake sake cikin shirme da rudani kawai Allah sauki sai Allah ka wannan aya cewa zauna wata hudu da kwana goma ya ce fa za balaga ajala hunna in sun kai adalinsu wata hudu da kwana goma ya'ani ko aka ne ko balaga na arba ta ashirin wa ashara sun kai wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma fa'alna fi anfusihin na min ma'arufin cikin duk wani abu da kuma sun da kyautatawa ku so musu kaya su yi wanka su sa kaya su yi kwalliya su sa su yi kitso su yi waye don su kuma shiga layin neman mai aurensu nan babu laifi a ciki amma kafin nan ba za ta yi haka ba in mijin su ta zauna a gida ba a fita ko ina in ba da laruri na rayuwa ba haka za a zauna ya ce lajuna an ya karzu na minal idda babu laifi ta fita daga cikin iddan nan wai ta zawaje kuma su yi aure wai ta zainina kuma su yi ado ko wai ta ɗayi saka turare a jikinsu don su nemi mazan aure da za su yi aure shi kenan su zauna lafiya kawai ya ce li'annaha intahat iddatuha saboda ga wata hudu kwana goma nan iddata ta kare sai ta yi wanka ta yi ado ta sa ta yi fulawa ta yi lallai ta komanta mai santa kuma zo mata magana kuma daura musu aure amma kafin nan haramun ne ka mata maganar kana santa kalala saboda haƙƙin sauran wancan mijin da ya rasu sai da ka mata irin ɗin saji abu ya kasa ba sajan nan ko sai maka ai mijin na ne ya rasu mijin ki ne rasu ikon Allah to Allahu akbar yanzu an kai wata nawa ta ayan kai wata ku amma ku duk wanda ya samu mata kamar ki ai wallahi Allah ta mike shi sai ka bata rai haka ka ce kana son ta kina amma da baka ga mutan ta kake ba ikon Allah dama ka Allah yake sai wani ya rasa wani kuma zai samu haka hake nan haka me kace ai baka ta kai neman aure amma dai kai jirwaye mai kaman wanka to haka suka ce babu laifi a wannan amma ka ce ah to shi kenan in kika gama idda ni ma ina ciki wannan haram ne haka dai wanda ba zai dawo ba to amma ba a san haka domin zaka samu kuma rahin jin daɗin auren ta ko da kai auren saboda ka saba Allah gurin neman ta yawa to sai ka yi hakuri ka rike mai tarka har sai lokaci yayi ko mm ina miki yace Allah jalla wala to a wata aya kuma ce Allah mai girma da buwaya amara bi kada il yaddi as-sadi sarif Allah ya umarnin a yanki hannun ɓarawo. Ko? A ƙur'ani ba ka ba ne? Ya ce, inda Allah ke cewa, a sari uwa sari ƙasa faƙa da uwa a biya kuma, da za an bi ma ka saba na kalan min Allah, har zuwa ƙasan ayar, bismillah. Allah ce a yanki hannun ɓarawo namiji da ɓarauniya mace. Shi ne sakamakon abin da suka yi na sata don a yi hukunci da mutane su fahimci abin kuma ko? To sai malaka ce to, ayo da ni tukuɗa. A hannu, hannun mutum guda nawa ne? hagu dama ko to wanne za a yanke kuma Allah cewa a yanke daya a ayar a yanke hannu daya to wanne za a yanke hagu ko dama Allah bai faɗa ba kuma in za a yanke iya ina za a yanke daga ka faɗa zuwa yatsunka mai sunansa hannu daga gwiwar hannu zuwa yatsu mai sunansa hannu in ga wani an dungu an yanke masa yanar ɗinsa me za ka ce hannunsa a yanke ba ka za ka ce ba kuma ka wani ma iya nan babu shi me za ka ce hannunsa a yanke in ka wanda ba hannun duka shi ma ka ce hannunsa a yanke amma dukansa ɗaya ne a gaba ɗaya ba ne to iya ina za a yanke kuma na wanda hannu za a yanke wannan babu sha ƙur'ani sai manzon Allah ne bayanin sa a hadisai ingantattu amma Allah ta a yanke hannu sannan kuma wanne adadin kuɗi ne zai sa a yanke hannun ko yace ayyul makan tuqda ina za a yanke a hannu wa kamal mabalagh alladhi tuqda bihi al yad kuma adadin kuɗi ne za a sata har ya kai matsayin a yanke hannu ko kawai dan an saka hannu a aljihun an sace maka naira ka dubu goma kawai a ji yanke mutum hannu an kama shi kaga ba haka bane dole sai manzo Allah yayi bayani kuma manzo Allah ya riga yayi bayani amma dan tatsina ya zai da wannan ayar to dan kalakato me zai ce maka amma da ka zindiƙe ne zai faɗi ƙarya yi a ta dariya kawai a wuce gurin Allah sauri ya ce wa haza kullu haza ya fil ƙur'ani duk wannan tambayoyin da aka yi cewa wannan hannu za a yanke a cikin hannaye biyu sannan kuma iya ina za a yanke tambaya ta biyu sannan kuma wani adadin kuɗi ne yake sa a yanke mutum hannun duk ba ba ƙur'ani babu sa ƙur'ani ya ce inna ma haza fi sunnatar Rasulullah sallama duka waɗannan jawaban akwai su amma a cikin sunnar manzon Allah na hadisan manzon Allah ingantattu manzon Allah yi bayani cewa aka samu ɓarawo ko ɓarauniya ya saci adadin kuɗi da ya kai rubu dinar ko dirhami kaza ya faɗa sallallahu sallama to za a yanke masa hannun dama iya ina iya wuyan hannu kuma na dama na fata an gane to haka manzon Allah ne bayanin su sannan kuma shi kuɗin aka zo bayani to sai fa wanda ya saci kuɗin a cikin hirzi ma'ana an ajiye kudin an ɓoye shi an rufe sai zo ya balla ya shiga dama shi ba ɗan gurin ba ne yanzu kana ya da yaranka a shago kuna harka da haka shi ai mutattanka ne ai sai zo saci kudinka ka ajiye a cikin shago to shi ba za ki masa hannu ba tunda shi ai dama a cike yake sai dama sun hukunci daban kuna ganewa to amma mutumin da ba ka da alaka da shi shigun da kake sai zo balla ɗakinka ko ya balla shagonka ko ya balla gun da kake ajiye kuɗi ya ɗauki wani abin da kimar ta kai rubu diyar ko sama da haka kuma ka daga ka kulle ka rufe amma yanzu kawai ka zo ka ajiye kuɗinka a kan titi nan gurin a wasu sare da haka kawai yanzu ne saboda tsabar imani yanzu don ajiye kuɗi haka kawai ana ai masallaci ne ɗakin Allah ne dinnan masan Allah ne kawai yan tafiya ta zan kama ruwa kafin na dawo kawai wani ya shigo ba a san waye ba ya ɗauke kuɗin ya tafi kaga ai dama an shiga matsala kenan ni ma ban aje abun inda ya kamata dole ka aje ba a cikin hirzi ka ba shi kariya ka dauki dukkan matakan da kake dauka dan a kare abun ka kare sai kuma zo dauka ma ina fata an gane sannan kuma ba shi da alaka da ya shiga gurin tsallakowa yi ba dan cikin gida bane dan waje ne ya shigo ya maka sata sannan abun da satan kuma kimarsa ta kai adadin da ake bukata gurin yanki mutum hannun to sai a je kotu alkali ya karanta sai a yanke mar hannunsa kawai shi kuma hannun dama ake yankewa iya wuyan hannu Allah ka tsare imanin yato haga duka waɗannan yace mazala ya bayani su wako nani allazi wakala Allahu ilaihi bayanul qur'an saboda shi mazala shine Allah ya basa ya daura mar yau mutane bayanin qur'ani aikin mazalla shine yau mutane bayanin Qur'ani ma'ana abinda Allah ya faɗa din nan to kan magana ne masu nauyi wanda ba kowa bane zai fahimce su zaka manzon Allah shi ya fahimce su to zaka shi kai fahimtar da mutane ina ba ta kuna gane ba tunda larabawa ne su sahabbai ne su amma zai faɗi wani abu su kasa gane me yake nufi sai mazalla me ake nufi da kaza to sai bayyana musu saboda maganar Allah ta sha mana sauran magana da ka taɓa ji a duniya ya ce kuma ina miki ko ya ce fa bayyana annan lati tukuda sai mazala ya bayani cewa inda za a yanke wanda za a yanke hannaye guda biyu shine yaddul yumna hannun dama ko wal qadaw min mafsal al kaffi kuma za a yanke wuyan hannu ne wuyan ba nan ba ba nan ba ba kuma duka nan ba iya wuyan hannu na hannun dama za a yanke mutum duk wannan manzon Allah ne ya bayani su ya ce wa annahu la juzul alqadau illa idza balagatis sadaqa ko nisab salasa darahim yace kuma ba a yanke mutum hannu in ya sata sai idan kudin da aka satan ko abu na ta dauka ya kai nisabun dirhami uku aw rubu'u dinar ko kuma rubu'u dinar haka shine 170 da wani abu a yanzu in mutum dauki abin da ya kai 170 da wani abu a yanzu bai bane rubu'u dinar bai bane sadaki to sai a yanke masu hannu in ya cika hayar ɗin yanke hannu Allah ka tsare mu da zuri'ar mu ya ce fa sunnatu mufassatun lil qur'an ita sunnar manzon Allah hadisai kenan suna fassara qur'ani hadisai suna fassara qur'ani na fata hisa duk wani ce ba zai yi amfani da hadisi ba sai qur'ani to wani ne cikakken kafiri zindiki saboda ba a raba ai Allah da manzansa Qur'ani maganar Allah ce kai tsaye hadisi fa maganar waye ta manzon Allah ce to ya zaka raba Allah da manzo kuma ka ce kai kana kan imani ai ba zai raba ba ba sa ba a raba su yace Allahu amara ko bi qamati sala tambaya ta uku ko matsala ta uku Allah yayi umarni a Qur'ani guri da yawa cewa qimus salata ko a tsaye da sallah to kuma tambaya shine kamis salawat to sallah nawa za a yi a yi ne babu su a cikin ƙur'ani sallah nawa za a yi a yi ne babu amma Allah ya ce a tsaye da sallah kawai abin da laƙi ta faɗa ƙur'ani kenan ya ce wa ma mawaƙi tuha kuma yau da lokutan yin sallar tunda Allah ya ce ita sallah ɗin ma karanta me kanan alamomi na kitaban mawquta wata wajibi ce mai lokuta yanzu ka tashi yanzu da muke maganar nan kai alwala ka yi sallah raka'a biyu ka karanta fatiha da surori a bayyane da niyyar cewa ka yi asuba ta yi saboda me lokacin bai yi ba lokacin bai yi ba to shi ne ta haga a ƙur'ani babu cewa yaushe za ka yi sallah kuma gudanar za ka yi ayini duka babu wannan babu su a ƙur'ani wa ma adadu raka'at kuma babu a cikin ƙur'ani kowace sallah da za ka yi raka'a nawa za ka yi misali asuba raka'a nawa za a yi babu qur'ani azhar raka'a nawa za a yi babu la'asar magriba isha duka babu kuma sannan yaushe ake yin su babu duka babu idan aka samu bayanin su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man alladhi bayyana haza wane ne ya bayyana mana duka wadannan mutambayoyin cewa sallah nawa za a yi ayini sannan kuma yaushe ne lokutan su sannan adadin rakawai guda nawa za a yi ya ce huwar rasulu sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi sunnatihi a cikin hadisansa a sunnarsa ya ce a sunnatu tafsir alquran ita sunna ma'ana hadisi yana fassara qur'ani wa tubayyinuhu wa tawdihuhu kuma tana fito da bayani filla filla Allah ya ce ayi sallah an gama magana ko ko ina ka kata a tsaye da sallah ayi zakka a tsaye da sallah ayi zakka haka ita faɗa qur'ani to manzan sai maka bayani sallan nan yaya ake yin ta sai da aka zo manzan Allah da kansa koya masa ma sallar cewa ga lokacin yin ta ga asuba ga azhar ga la'asar ga magariba ga isha ita kuma asuba raka'a bi za a yi al'asar azhar hudu magariba al'asar hudu magariba uku isha hudu duk aka ga manzan Allah shi kuma bayyana sahabbai ya musu ma a aikace a ƙarshe ma ya ha munbari tare duk sahabbai yi sallah ya ce na yi haka ne don kowa ya koyi sallah irin tawa daga yanzu ku rinka yin sallah irin da kuga ina sallah a haka haka ƙarshen karantarwa kenan sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane ya ce to haga ƙur'ani shi ita sunna tana bayyana ƙur'ani ne wata dillu alaihi tana kuma nuni da ƙur'ani a fito da matsalarsa fal mas'alatu ita dai wannan matsala ta tajju ila ilmi tana buƙatar ilmi a ga dan tatsi ne dan kala kato ai wannan zaka yi mata tambayoyin nan gaba ɗaya bai sai baka amsa ba wallahi kuma karka yadda bar mawdu'in ka ce a'a kar mu yi gaba malam sai ka ban bayani akan wannan sallah ta fi komai addini bayan kalmar shara'i to a ina Allah ya ce ai salloli guda nawa za a yi ayi ne a Qur'ani kawo aya wallahi bai sai ka maka sai dan yare na maka hankali kuma kai ma dama dogaggi ne baka san me ilimin ba baka san Qur'anin ba amma ba Qur'ani sannan kuma raka'a nawa nawa za a yi to bayan wannan kuma yaya ake yin su yaya ne ruku'u me ake cewa a ruku'u kamar da masu yanta tsine na farko ma suna yin sallar ne in suka ga dama sannan su a ƙa'idar su ba a yin jam'i a yi sallah kai kowa ya tashi ta kansa a ƙa'idar su ba magana tahiyya in za a yi sallah ai ba ba qur'ani ba tahiyya qur'ani babu kawai hauka dai da san zuciya muna fatan Allah shirye su mu kuma ya kare imanin saboda ƙarshen ɓasa kenan Allah tsare imanin yace wata tajula basiratin ita wannan matsatsan buƙatar basira ma'ana dai ilimin wata taju ila me fiqh fi dinin Allah ta'ala tana buƙatar fahimtar ilimin addini na ubangiji ma'ana ka san ilimin addini ba kawai da ka ake addini ba wallahi dole sai ka nemi ilimi kaga tambayoyin nan gaba daya ba wanda ya isa yana kan qur'ani zalla ya baka amsar su Allah ya ta barawo da barauniya a yanke musu hannu to wani hannu na dama ko na hagu sannan kuma iya ina sannan kuma nawa ne da za su sata ya kai ko kuma komai aka sata ma za a yanke mutum hannu babu amsa sai ka da hadisan manzon Allah ga magana akan sallah don kai da zakka ma kuma haka ne an gida faɗa ai zakka ai zakka ai zakka to zakka ta me wani abu ke wa zakka sannan shi dukiyar ma sai ta kai adadi nawa sannan in kuɗi ne nawa ne in shanu ne nawa ne in awaki ne nawa ne in raƙumi ne nawa ne duk wannan babu a cikin Qur'ani sai ka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maka bayani akan su tambayoyi ne ga san sun fa guda dubu nawa zaka tawo mutum ko bai sai baka amsa ba sai dai kawai maka taurin kai da kuma bayani na rena hankali Allah ubangiji tsare imanin mu zaka ji ana bukatar ka tashi ka nemi ilimi na addini dan ka kare addinin ka kuma kai ma ka sanya zaka bauta wa Allah ka kubuta abun Allah kuma za mu tsaya anan ko subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله